والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقدام فريد الدهري على اللاكي هاتم الأتماني أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا ننأى تفسير دا شو إبراهيم شو تجاني رضي الله تعالى عنه يي أتكون وانا مرتبة نتفيها ya yi a cikin wannan tafiya na wannan martaba a kan sallah na gaiba da sallah na zahiri da sirrin da ya tattaro a gaiba da sirrin da ya tattaro a zahiri da kuma wa'innan abubuwan dai guda biyu wanda in aka hada su an hada ƙaba ƙausai ni au adna sallan zahiri shari'a sallan haƙiƙa haƙiƙa ma'ana yadda za ka haɗa sallan ya zamo sallah guda biyu ka gane cewa awwalu salati awwalu salati awwalu abidin farkon mai ibada a shari'a za ka gane farkon mai ibada a shari'a za ka gane farkon mai ibada a haƙiƙa ma za ka gane domin za a gane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine farkon mai ibada don haka zai farraka maka bayan ya kawo maka gaba kiɗe kuma zai bambance maka tsakanin menene ibada menene ubudiyya menene kuma ibadatu ubudatu duk zai farraka ma insha Allah bi iznillahi a cikin wannan tafiya wayujadu muna zama na 149 ne wayujadu fi ba'd nusi a cikin wadansu nasra ana samu wayannan baitocin wa salli salata zuhri fi awwal al-asr kai sallan azhar fi awwal al-asr bi ma'ana wancan kuma wasalli salatul fajr min awwalil asri wani kuma yace wasalli salatul zuhri min awwalil asri ashara bi zuhri zuhurin da ake nufi ai ila awwali zuhuril arwahi ne ko fajarin kuma da ake nufi shi ma ila awwali fajaril arwahi ne fajaru zahara da fajara yankewa da buɗewa ma'ana walfajari wa layalil ashar alfajaru shine buɗuwan alfijir lokacin kafin komai ya tabbata alfajar kenan to wannan zaka ga wasali salata zuri fi awwal al-asr ishara bi zuri ila awwal zuhur al-arwahi farkon bayyanan ruhi min zulmatil adami da ba ba ruhin ai sai ya dawo aka yi shi da ba ruhin ba sai ya dawo aka yi ba sai ya bayyana sai ya bayyana da ba a san shi ba sai ya bayyana ila biya wujudi a cikin hasken samuwa to samuwan da aka samar shine fi awwal asari umriha farkon lokacin samuwan shine asari umriha rayuwar da ta bayyana a cikin farkon ruhi goma baro ana bi zuhri shine ake masa itibari bi zuhri faliza qala saboda haka yace fa hazi wannan salatul arifina li rabbihim shine sallan arifai bi rabbihim ga ubangijinsu domin mihrab mihrabul wujudi shine gurin da mihrabul wujudi in aka ce mihrabi kamar wajen ibada ko shi ake kira mihrabi wato kamar wajen tsayawan sallah na liman ko to tsayawa a nan gurin wa ya fara tsayawa manzo Allah ne abinda ake so ka gane mala'iku ma sun yi koyi da annabi Muhammadu mala'iku sun yi koyi da annabi Muhammadu ne saboda ƙa'idan Allah babu wani mala'ika wanda zai zamo ya bi Allah ba tare da jin annabi Muhammadu ba to kaga idan ka ɗauki mala'ikan da ya ko in ka ɗauki cewa mala'iku sun riga annabi Muhammadu to baka gane ibada ba ka koma wancan ka tafi a shari'an da kake gani amma haƙiƙa haƙiƙan abin laƙar kanin lakum fi rasulillahi to wannan uswa ɗin ba wai ba mala'iku a ciki ba ne domin annabi muhammadu shine limaminsu annabi muhammadu laƙar kanin lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun wannan gabaki ɗayan annabawa da mala'iku da kowa annabi Muhammad yake bi shine wa in kana lirrahmani waladun fa ana awwalu abidin awwalu abidin saboda haka mihrabul wujudi gabaki ɗaya zaka ga al'aslu rasulullahi to idan aka taso daga can baka iya ganewa ba to za ka iya ganewa ne da annabi a shari'ance a zahiri amma a hakikance annabi muhammadu shi ne domin duk annabawan duk mala'ikun suna yin annabi muhammadu ne to ka kuwa in ka juya kaga faƙaddim imaman kunta anta amamahu ne saboda an abu da laha ka annaka tarahu tare da son zuciyarka da komi da komi kuma kana gaban rabbul izzati a cikin hauzin shi ya yi ka amma kake faƙaddin imaman kunta anta amamahu yare ne na sufanci li'annal arifa domin shi arifi idan kama ila salati idan ya tashi zai sallah na bazal wujudu kulluhu wara a zaharihi zai jefar da kaunu ne gaba ɗaya bayan bayansa wa a ƙabala alal haƙƙi sai ya tsaya wajen ubangiji bikulliyatihi gaba ɗayansa zahiran wa baɗinan da zahirinsa da baɗininsa da gangan jikinsa da tunaninsa sai ya ce allahu akbar Allahu akbar ma'anansa a sallan arifai duk abin da ba Allah ba babu ba wani dogon tunani duk abin da ba Allah ba babu saboda haka baya kallon duniya baya kallon lahira baya kallon wuta baya kallon aljanna baya kallon komai babu Allah da yake gabansa kawai a ƙabala alal haƙi bi kulliyatihi zahiran ya ƙara da kansa baɗinan yana gaban shi fala mahabbatan indahu ba wani soyayya wala ta'ziman wala ijlalan wala atibaran wala wujudan wala wahaman wala hissan illa lillahi subhanahu wata'ala abin da kawai zai sa a gaba kenan shine ma'anan Allahu akbar mislu halatin ruhi kaga daga nan kaga wannan sallah irin ta ruhi ne ba ta gangan jiki ba ba ta shari'a ba a sallan haƙiƙa kenan kama zakarta awwalan kamar yadda aka faɗa maka a baya kamar yadda ka faɗa baya wa qawluhu fa in kunta minhum to in kana cikin wanda zaka yi sallah irin wannan ai min al-arifina daga cikin arifai fabbahal barra bil bahari kayyayyafin wa kayyayyafin daji wa kogi ma'ana albarru shine zawahirul shar'i shine zahirin shari'a shine barra min al ma'murati abinda aka umarce ka at takalifiya wanda yake tilas ne sallah tana da waƙatu sallah tana da farilla sallah tana da mustahabi sallah tana da mandubi sallah tana da mubahi sallah tana da wannan to ka ebo su ka kawo su shine takalif takalifin da ake nufi kenan allati ya qiyamu fiha lillahi ta'ala shine tsayuwan a cikinta lillahi da ka yi wa Allah ne ibadatan wajen ibada wa ubudiyatun da ubudiya wa ubudatun ubudiya ubudatun zai rarrabe maka su domin aka ce ibada ibadatan shari'atan ake nufi in aka ce ubudiyatun ana kiran makamul imani kenan in aka ce ubudatun wannan ihsani kenan to ya zai zo zai rarrabe maka kowane ya gaya maka ga gurin da in aka ce ibadatan sallah ce wanda za ka yi sun maka faru su ma'amanu kana yi kana dan waiwayenka kana yi kana ka ba wa Allah kan kaɗan kaɗan rage ka ci gaba da ka san abin da kake yi baka san abin da kake yi ba alat na kuɗi zai shigo kana tuna budurwarka kana tuna Allah haka wannan shine ibadatan wannan a matakin shari'a kenan amma in ka koma matsayin ubudatu ubudiyatun ubudiyatun to shi kuma sallan da za ka yi an ta'abu da ka'annaka tarahun idan ka koma fa'illanta kun tarahu fa'innahu yaraka za ka yi fanin ne wa a ubudatu ubudiya makamul imani ne ake sallan a ciki ubudatu kuma makamul ihsani ne ka kare cikin Allah wannan ka riga ka samu salatul arwahi kenan wallahi alam yanda malaman suka bambanta suka fasaranta dan a samu mafita kenan wa qawluhu bil bahari ka yi masa yayyafi da kogi ko barul haqiqati shine barul haqiqa yashiru ila annaka la taf'al fi'lan zai maka ishara annaka la taf'al fi'lan ba za ka aikata wani aiki ba min al ma'murati na daga horo at takalifiyati na takalifi shar'an da shari'a illa wa anta tushahidu al haqqa sai ya zama kana ganin ubangiji ka gani go amma maka a gabanka wa muhidan bika kuma ya kewaye ka wa naziran ilaika kuma yana kallon ka kana sallah ubangiji to wannan shi ne ake nufi albahar kenan kaga barran zawahiru baharan haƙiƙatu ko wa'in naka kai fi ƙabbatihi ai kana gaban shi ne wa fi hadaratihi kana hadaransa ne wa ƙudaratihi kana cikin ƙudararsa ne hiyal muharrakatu laka ita take motsa ka wa maskanatin ita take tsaye da kai wa hadha shuhudu wannan shuhudin laysa i'tiqadan ba ba i'tiqadi bane bal ainiyan ka kalle shi gashi nan a gabanka ganin idon ido ba idon ba wannan idon ba ganin idon ido ka san yanzu idonka yana kallon ɗakinka kuma gashi nan ba halin ka kalli bayanka idanka yana kallon wasu abubuwa da ka sani kuma ba sai kawo waya ba amma yana kallon gurin to wannan idan idan shi ake son ka kalli Allah da shi ba ido wannan mai juyawa na haka ba ba shi ba ne ma'ana ka tsadarta ga ubangiji a gabanka kana kallonsa saboda haka ba za ka iya saba masa ba ba za ka iya canzawa ba za ka iya komai ba komi da ka da shi ne kake kallo wannan shi ne idon zuciya ƙulubul ashiƙina laha uyunun tara ma la yarahun nazirina laha ajanhat تدير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين تونا حقيقيا جنين na حقيقة وإدراكا درسكا يقينيا نيقيني يسمره سفاء yana da ‘ya'ya da yake samun ‘ya'yan bishiya da shi safa'ul hawali wajen tsarkakan halaye wa yudihi kamalu tahqiqi kuma yana ba da cikakken tahqiqa fi maqamatil inzali wajen maqami na saukarwa wala idrakan fi lil maqali amma baya riska ciki dan magana fa hadha al amru wannan al'amarin huwa huwa al mu'abbiru anhu shine wanda ake faɗa jinnabahi barri da yin yayyacin kogi da shari'a bibarul haƙiƙati da kogin haƙiƙa wassalam abinda shehu shehu tijani ya faɗa kenan a cikin wannan tafiyan idan mutum ya gane bai tintawa ba bi ma ilgaibi in kuntu za sirrin wa illa tayamman bi sa'id wa bi sakhri fa hazi salatul arifin bi rabbihim wa in tabbaha فضح البر بالبهر to wannan iyakan abin da yanzu ya kawo kenan abin da short jani ya kawo amma zai kuma raba maka wancan amma ya nuna maka da komi da komi ga yana wal farqu bainal ibadatu abin da ake nufi da wannan mataki na biyu na shari'a nan da ya yi magana matakin farko menene ibada wal ubudiyatu menene ubudiya menene ubudatu kuma fa amma da ibadatu yace abin da ake nufi da ibada fayyar qiyamu bi amrin shine tsayawa da al'amari Allah ya ce kai allafa fi maqamil islam wanda ka saba da shi a makamin musulunci sahibu ha mai makamin la hudura lahu ma Allahi yana sallan ne summa summa yawwa yana sallan amma ya san dai zai bi Allah kuma yana bin Allah a an ce ya bi Allah to amma yana sallan yana waiwaye yana abubuwa da haka illan nazar kalilan kaɗan ne hankalinsa yake koma wajen Allah wani lokaci kuma yana wani guri bi kamadin shadidin to wannan shine maqamul ibadatu na bayi ya kasu kashi uku ne yawa wannan yana matakin islamu kenan wal ubudiyatu shi kuma abin da ake kira ubudiya hiya alqiyamu bi amri illahi shine tsayawa da horon Allah fi maƙamil imani cikin maƙamil imani maƙamin imani sunan shi ubudiya wa sahibuha wanda ya iya a maƙami na imani ba na musulunci ba ya kunu hadiran ma Allahi zai ga gashi ga Allah ne wato imaninsa ya fi na wancan mai maƙamin musulunci wanda aksarin al'umman duniya aksarinsu sun fi tafiya a matakin farko matakin farko eh muminai din sun fi kaɗan ai yawa awwaluha na farkonta min wara istitril kasifi a bayan sutura mai ɗan kauri wa akhiruha a ƙarshenta min wara suturar raƙiƙi a bayan sutura mai marar nauyi fale-fale haka kenan haka yake tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya har zai koma ka annaka tarahu kenan yana nan yana nan yana nan domin duk wani abu asari ba karon farko ne abu yake shiga wa mutum da baki ɗaya ba ha tadrijiyar ne a hankali a hankali ne yake shiga wa mutum yanzu misali ko da wuridi ne ko da karatun ƙura'ani ne mafiya yawa ba a wasu bilayen shi da raji bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kana yi kana yi kana yi sai hankalin kuma ya taro amma daga farko kana jawo abubuwan ne sai ya taro in zikiri ne shi ma ba لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا شنزري لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو haka zaka tadrijiyar ne tun yana da kaurin hijabi sai kuma hijabin ya zamo raƙiƙi sai kawai kamar naka keta shi saboda kana ganin ka shiga da karatu da aiki dewa haka ne abubuwan suke faruwa to wal ubudatu shi kuma ubuda shi kiyamun da amrul lahi shine tsayuwa da horon Allah fi maqamil ihsani a maqamil ihsani fa inna sahibaha ma abucinta lam yakun fi ainihi wujudan wanda baya ganin kansa illa alhaqi sai subhanahu wata'ala sai ubangiji wa yara ayanan yana gani gani bi aina basiratihi da ido na basirarsa wa nuru yaqinihi da hasken yaqininsa da shi ke ganin Allah eh kaga ai akwai bambanci min wara'i sitrul kasifi ila wara'i sitrul raqiqi amma ubudatu shi kuma yara ayanan bi aini basirati wa nuru yaqinihi ibadan ba ɗaya bane yana da mataki daban-daban kaga ubudatu a sallah mai makamin ubudatu ya fi mai makamin ubudiyatu mai makamin ubudiyatu a sallah ya fi mai makamin ibadatu a sallah kala ibn abdullahi al-iskandari ibn abdullahi al-iskandari yana cewa shu'a'ul basirati wato hasken nan na basira ya shahaduka ƙurbuhu minka za ka dinga gani ya shahaduka yana, yana nuna maka yana sanar da kai ƙurbuhu minka yadda ubangiji yake kusa da kai hey, sha'ul basirati wato hasken basira shine zai nuna maka allah yana kusa da kai wa ainul basirati kuma idan basira yashhaduka fana'uka yana she yana nuna maka yashhaduka yana nuna maka fana'uka liwujudihi fana'inka saboda samuwansa wa haqqul basirati shi kuma haqqul basira yashhaduka yana nuna maka la fana'ika wala wujuduka babu babu karewanka babu samuwanka eh haka zai nuna maka kaga ka hada ainu leƙini haƙu leƙini kenan eh fa shu'a'ul basirati shi shu'a'u hasken basira huwa nurul aqali shine hasken nan na hankali wa ibadatu wa ibadatu sahibuha wan ibadan ma'abucinsa hiya ma'bur an habil ibadatu shine ake ce masa ibada mai ibadan ana kiransa ibadatu wa ainul basirati wato nurul aqali na farko sha'ul basirati sai ya raba nurul aqali hasken hankali yadda yake barwa da ibadan ma'abucin hasken hankali ana kiransa da ibada wa ainul basirati shi kuma ainul basirati shine huwa nurul ilimi hasken ilimi wanda zai shaidai da kai ya me zai shiryar da kai nurul ilimi domin akwai nurul akali akwai nurul ilimi akwai nurul haƙƙi to wa ibadatu sahibuha shi kuma ibadan ma'abucinsa hiyal mu'abbaru an habil ubudiyatu shine wanda zai ganar da kai in aka ce la ilaha illallah la ilaha illallah yana da kishirun yana da lubbun yana da lubbun lubbi matakai guda uku wato la ilaha illallah an ta'alama Allah ilaha illallahu an ta'arifa la, la mawujudan illallah an ya kasu kashe uku ne eh ka san Allah ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah a hausa babu abin bautawa da dinga cewa la wujuda babu samuwa sai Allah la maujuda babu abin samu in ba Allah ba yana da rabuwa daban-daban la ilaha illallah la ma'abuda illallah la ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah mataki uku da yake tafiya a kuma kalma ɗaya saboda in ka ce la ilaha illallah a hausa ɗaya ne in mun ce babu sarki sai Allah haka muke fasarantawa in mun ce la ilaha illallah babu sarki sai Allah to la ilaha illallah sai ga Allah mawjuda illallah babu wani samanne sai Allah to kaga ka kore komi da komi sai ka kore komai da kowane sai ilahu sarki guda ɗaya to a nan wa haƙul basirati shi kuma haƙul basirati kaga shu'a'ul basirati ainul basirati haƙul basirati kaga nurul aqali nurul ilimi nurul haƙƙi to haƙul basirati huwa nurul haƙi shine hasken nan na ubangiji wa ibadatu sahibuha ibadan ma'abucinta hiyar ma'abaru an habil ubudatu shi ake kira ubudi ubudatu wancan ana kiransa ibadatu wannan ana kiransa ubudiyatu wannan ana kiransa ubudiya ubadatu ubudatu wassalam sau da ne ce to a nan na bari ka gane hasken da bambanci sha'ul basari sha'ul basirati hasken basira shine zai baka nurar laƙari hasken hankali shine zai fitar maka da mataki guda uku shine zai baka ibada ainul basirati shi kuma ainul basirati shi zai baka nurul ilimi shine hasken ilimi shine zai baka ubudiya matakin imani kenan sannan haƙul basirati shine nurul haƙi shi kuma sahibinsa shi zai baka ubudatu eh ubudatu haka zai baka wa qawluhu da fadin sa fi ma taqaddama wa alhaqahu bi darajati al-ahrari zan riskar da shi da darajojin al-ahrari ayaye ma'ana al-hurru abinda ake nufi da hurru da allazi taharrara min ruqiyatul agayari wanda ya yantu daga bautan wani hubban wajen so wa iradatan da nufi wa mailan da karkata wata azima da girmamawa wasu inasan da ɗaya da kewa wa masakinatan da mazauni wa mulahazatun da kallo wagga sai ya shiga fi hadaratul jabbari cikin hadaran nan na ubangiji aljabbaru fala ilman lahu bi ghairihi ba shi da sani akan wani Allah laysa lahu ma a ghairillah baya zama tare da wani Allah sukunan wajen zama wala qararan ko matabbaci wala an ghayrillahi akhbaran ko kuma ya nemi wani Allah wa yasirul khalqu fi ainihi sai ya zamo halitta cikin idanuwansa kal aba'iri kaman kashin tumaki ne ala wajhil ardi a ala wajhil mai ko akan ruwa ba zai gan su ba gabaki ɗaya baya ganin komi komi ya tafiyar da shi gabarinsa ƙala ba likibar wasu daga cikin manya sun ce atamanna ala zamani mahalan an taral muqulatai bal'atu jarri ko atamanna kana guri ne ala zamani akan zamani mahalan ka nemi abin da yake korare an tara muqulatai wanda za ka ga ‘ya'yan idanuwa zal'atun jara wato tana gudanar ta gudanar da gushewa inda wannan ya wuce ma amlahu alaina abinda shehu tijjani abul abbasi a tijjani radiyallahu anhu ya mana imla'i fi sharhi hadhihi al cikin sharhin wannan baitoci min hibzihi daga haddansa wa lafazihi da abin da ya faɗa a wakhiru sha'ban ƙarshen watan sha'ban lokacin da ya yi wannan sanatu sittan wa mi'ataini wa alfun dubu ɗaya da ɗari biyu da shida yana da shekara hamsin da shida shau tijani ya rubuta wannan wassalam aminci ya tabbata ga annabi muhammadu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama a wannan shine abinda Shehu Tijani ya rubuta wasu altuhu an tambaye Shehu Tijani ko na tambaye Shehu Tijani an anin nafs me bambancin nafsu wa ruhu me bambancin ruhu wal qalbu me bambancin qalbu was sirru me bambancin sirru wannan tambaya guda hudu abu ɗaya ne amma yana da bambancin martaba ne hal hiya asma'u li musammin wahidi sunaye ne amma abin da ake kiran shi da shi na mutum ɗaya ne ko a jikin abu ɗaya ne aw kullu wahidin min zalika ala hiddati ko kowanne yana da irin matsayinsa fa in qulna idan mun amsa asma'an li musamman wahidin wato sunaye ne na abin ambato guda daya fama fa'idatu ta'addud to me dalilin rarraba shi nafsu ruhu qalbu sirru wa in qulna idan mun ce kullu wahidin min zalika ala hiddati kowanne yana da kujeransa fal khitabu magana innama huwa liruhi duk ana magana ne akan ruhu kawai wahi allati tatana amu domin ita ce take ni'imta wata zuku take ɗanɗana a tammul azabi domin da ita ne in ba a maka azaba in ba in ba ruhi a jiki ai ba za ka ji ba to in haka ne to bayyana bayanin shafiya shehu tijjani ka bayyana mana bayani wanda zai kai ya kawo bayani shafi wanda zai warware wassalamu ala sayyidina wa ustazuna amince ya tabbata ga shugabanmu malaminmu wa rahmatullahi wa barakatuhu alaihi amin to wannan da zan so mu ɗauki karatunsa jumla ɗaya saboda sabon karatu ne in muka ɗauke shi sabon karatu ne zai fi zai fi ba mu abin da ake nufi saboda wani karatun ya shiga cikin wani to amma in aka ɗauke shi shi kansa to zai ba da ma'ana watakila mutane za su fi fahimtansa fiye da rashin fahimtansa in Allah ya yarda Allah ka mana haka albarkan sai na rasulullahi kuma Allah yadda muke zaton ya fahimtar din Allah ya fahimtar domin Allah shine mai fahimtarwa mai jiyarwa innahu waliyun qaribun mujibun Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadarihi wa miqdari al-azim salatan tamlau al-azala wal abada az-zamana مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين